ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ta shida ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya dan ba manta ba muna sura ta talatin mun yi kuma darasi guda biyu wato surar tsoro za mu tashi sura ta talatin za mu tashi aya ta ashirin da bakwai a cikin wannan sura mai albarka kuma darasi na uku muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه
na'am وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi yabda'u al-khalqa Allah madaukakin sarki shine wanda yake farar da halitta thumma yu'iduhu sannan ya dawo da ita wa huwa ahwanu alayhi wannan shine mafi sauki a gurin Allah madaukakin sarki wa lawul matalul a'la Allah madaukakin sarki yana da sifofi madaukaka madaukaka mafiya girma fis samawati a sammai wal ardi da kasai وهو العزيز الحكيم الله shine mabuwayi alhakimu mai hikima abun mu dora da Allah muna so dan ja hankalin yan uwa kamar masu rikodin sun dan yi ja hankali cewa waɗanda ake kira waya suna kara sai ka ji sun fara amsa tun daga cikin masallacin kamar tana shiga cikin rikodin a dan taimaka mana idan an kirawo tana silent ko vibration in ka fita je ka amsa ina ga zai taimaka Allah ya agaza mana to Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan ayar to huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine wanda ya fara halitta yake fara da ita thumma yu'iduhu sannan ya dawo da ita bayan shi ya fara ta wa huwa ahwanu alayhi ba ko huwa hayyinun ba wato hayyin kaga mai sauki ahwan kuma mafi sauki kalmar za ka kalla to ai Allah ya ce wa huwa ahwanu alayhi shi yafi wa Allah sauki in in fasara larabci kobo da kobo za ka yi haka ta nuna abdullahi da abbas yace yani aisa mafi sauki aisaru alaihi mujahid yace ai al-i'adatu ahwanu alaihi min al-bada'a dawo da halitta shi ya biyo Allah sauki fiye da farar kadar kadarta yin ta karan fari wal bada'atu alaihi hayyin amma fara halitta kuma mai abu ne mai sauki gurin Allah madaukakin sarki haka ma ikrima dalibin sa ya fada Imam Bukhari yayi riwaya daga wato Abdullahi da Abbas yana cewa akwai hadisi da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam yake cewa kazaba ibn Adam wa lam yakul lahu dalik dan Adam ya karyata ni ko bai kamata ya karyata ni ba wa takamani wa lam yakul lahu dalik sannan dan adam yana zagi na kuma bai kamata ya zage ni ba fa amma takdibuhu iyaya yadda dan adam yake karyata Allah jini fa qawluhu fadin zai yake cewa lan yu'idani kama bada'ani Allah ba zai taba dawo da ni ba kamar yadda ya kaji ni da wannan karyata Allah ne وليس أول الخلق بأهون على علي من عيادتي sai yace sannan kuma farkon halitta bai fi sauki biye da dawo da ita a guri na ba wa amma shakmuhu iyaya yadda dan adam yake zaki na kuwa fa qawlihi fadin ka cewa ikka kadallahu walada cewa Allah ya riki da wa ana al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad alhali ni ne kilo daya wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba to wannan shine wato hadisin da suke kawo a ƙarƙashin wannan aya sannan walan ya kulla kufuwan ahad bi karshen hadisin bukari ya fitar da shi haka imamu ahmad shi ma ya fitar da irin hadisin na hawahu ko kuma nukilahu kamar yadda wasu malamai suke faɗa to shine malamai suka ce ai kilahu ma bi nisbati ila al-qudrati ala al-dawa abinda wannan yake nunawa ba babu wani abu mai sauki da mafi sauki a gurin Allah gaba ɗaya komai mai sauki ne a gurin Allah domin ya ce ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida da halitta ku da tashin ku gaba ɗaya kamar kintawa ido ba ke ba wani abu da yake mai sauki da mafi sauki gurin Allah gaba ɗaya masu sauki ne a gurin Allah shi ne malamai suka ce an kawo wannan ne a kiyasin ɗan adam domin mun ja ba da wannan misalin cewa idan mutum ya zo ka tambayi duk wanda zai yi project musamman technologist ko engineer ka tambaye shi idan zai yi project sabo kar da wanda zai je kwaskwari ba wanda ya wahala ai ba ma sai ma technologist ba kowa zai project in dai zuwa zai duba library inda aka project yayi wa ya ko ne duk yara to ba daidai yake da wanda aka ce masa sabo fil ake da wanda ba ta ba ta bai ba to saboda haka to sai aka baka da kiyasin dan adam dan adam kirkirar abu ya fi wajibi wahala fiye da gyara to shi wannan jiya fi sauki a gurin Allah kai wanda yake wahala da kai ya ji aka da kai ba wai dan komai yana wahala da Allah ba aka yi muna abba jabara yake wa huwa awanu ala al-khalqi da mutane yake shi yi wa mutane sauki ba wai Allah ba daukakin sarki domin duk abin da Allah ya ga dama kun fa ya kunni hakkinta ido kafin kafin da dauri nono shike na al'amari ya faru to shine abin da malai ya kawo anan sai yake walawul matsalul a'la bis samawati wal ardi dan Allah madaukakin sarki yana da sifofi madaukaka a sammai da kasai duk abin da kaji an gaya wa Allah na sifa ba irin na kowa bane laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar da ya kawo a suratul shura haka sai babu katada cewa ai wato masaluhu annahu la ilaha illa hu wa la rabbul ghairu cewa ba wanda ya cancanta abauta wa sai Allah kuma babu abun bauta koma bayan Allah shine wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi alladhi la yughalibu wa la yubani wanda ba za a rinjaye shi kuma ba za a hana shi yin abin da ya yi ba ya rinjaye kowa da komai shine wato wato ya rinjaye kowanne irin abu da kake gani da wanda ba ka gani alhakimu sannan da hikima ne mai tsora abu inda ya kamata a tsora shi kai ne zaka zo gini har wani lokacin civil engineer in ka kwaki dakta an ka kira shi zana ba ki tsara ba guri sai bayan an yi abun da kanka wani lokacin zaka ce kaza ne kamata a canza guri kaza kamata a canza duk da cewa shi ya fitar ba ko kuma shi da kansa ya ji da da ya sa kaza ya tsammaci kaza a canza guri kaza duk abin da Allah zai yi ba canjawa a ce ai da kamata ai kaza sannan aka zo aka yi kaza shine hikima shine wa huwa al-aziz karfi ne da shi wajen zartarwa al-aziz kuma idan ya zartar da abin baya dawowa ya ce da ma kaza ake shine al-aziz ya Allah yake ne na'am ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون نعم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ما ليس وانا هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به wannan misali ne da Allah madaukakin sarki ya bugawa mushrikai da shi da yake daraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali akan kawunan allakum mimma malakat aymanukum min shuraka tambaya ce mun ja fada cewa da ana sa alamar tambaya a alqur'ani ne ko aya a irin wayannan ayoyin alamar tambaya za ta gani baro baro to amma wajen karantawa sai za ka gane cewa nan tambaya ce annakum mimma malakat aymanukum min shuraka shin kuna da wato abokan tarayya dangane da abin da Allah ya ku suka ribata misali baiwarka ki yangar da take gidanka a ce yaron kuki kai da wani ko kuma a'a kasuwancin da kake shagon ka na kasuwa wanda mallakin ka ne kai kadai kawai sai bawan ka yazo yake tare kuke yaron kai da bawan ka tunda naka ne kana da shago kana da mota kana da komai duk arzikin ka ya zanto wato kuna musharaka kai da bawan ka annakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum Allah yake kuna tarayya da wani cikin bayinku dangane da abin da muka azurta ku ba an so fihi sawa da zanto daidai wa daida ma kai ka biyu yadda kake shiga ɗakin wanda yau kwana ɗaya haka bawan ka zai shiga ɗaya ɗaki shin akwai wannan ko kuma shagunan ka a kasuwa guda biyu eh na gani eh na ka alhali bawon ka ne kai ka siyo shi Allah ya tambaya akan wannan fa an to fi ni sawa duk wani abu da ka mallaka kana da fili a unguwa kaza rabi na ka ne rabi na ka shi wannan bawa Allah ya ce kafunahu sannan har ya zanto kuna jin tsoron su su wayannan bayin da kuka mallaka akan wannan dukiyar da kuke da ita kai kifati kuma an kusa kun kamar da kuke jin tsoron kawo kan ku daya a junan ku yanzu kana tare da wani kulli wato haɗin gwiwa shirka ko musharaka da ake faɗa na wajen kasuwanci kun zo kun yi wannan kana jin tsoron kada ya je wato ya fare ka ko yana jin tsoron ka fare shi ko kana jin tsoron ya je salwantar da dukiya kana jin yadda yake da dukiya haka kake da dukiya kasuwanci ya halatta a gare ka to kuna jin irin wannan tsoron a karkata wato da bawan da yake tare da kai kana jin irin wannan tsoron da kake ji akan wanda yake ɗane kuka hada harkar kasuwanci da shi alhali wannan da kayan da bawan da kuɗin gaba ɗaya naka ne to shi ne Allah madaukakin sarki yake da khafunahum ka khifatikum anfusakum kuna jin tsoron su kamar da kuke ji wa kawukan ku tsoro ku ɗaya kazalika ka ga hakan ba zai taɓa yiwuwa ba kenan yaron gidanka a ce yadda kake akan harkokin kasuwancin ka a ce yanzu yaron kan gwati yana jin tsoron leburansa fiye da yadda yake yin tsoron masu hannun jari a cikin harkar ko kuma yaron wani ɗan kasuwa wanda yake yana jin tsoron yaronsa fiye da yadda yake tsoron wanda yake watakila ya fi kowa lajar tsaya tsaya cewa ya zo ya janye abinsa ko ya kaza hakan ba za ta taɓa yiwuwa ba to wannan misali ne na hankali sai Allah yake kazalika kazalika nufassilu al-ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyi amma ba ga kowa bane kaumin ya tsine ga masu hankali dan ba hankali ba kai zaka ce kana da shi ba bin dokar Allah shi yake nuna kana da hankali idan ba ka bin dokar Allah to ba ka da hankali ko ka hankali shi ne ka bi dokar Allah abin da yake so kai shi sa in aka faɗa wa wata ayar zai ce abala ta aqilu ba ku da hankali domin ji amfani hankali aiki da ji a yana motsi lokacin da wani abu ya taso da ake bukatar to sai Allah ya ce bari taba alladina zalamu ahwa ahu bari wannan magana waɗanda suka yi zalunci suna bibiyar soyayyen zukatan su ne kawai bidai da ilimi ba tare da ilimi ba Allah ya ce ba man yadi man adallalla waye ce shi yadda wanda Allah ya fata babu man yadi Allah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida to sai yake wa malamin min nasiri ba shi da mace makara na alkiyama sai Allah yake ne na فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يجي فاكم وجهك للدين حنيفا kadai da fuskar ka ne akan addini hanifa wanda ya karkace ko da irin addini wato yake tsaye tak da ba ko yaro ne a gida ka saba hanif lakabi ne na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin shine wanda ya tsaya a tsaye sai kan addinin Allah ya karkace ko da irin addini shine hali ko hali ko hulai ko hali ba ko hulai ba duk ma'anar su kenan to shine aka ce ba kin waje haka ne dini halifa ka tsaye da fuskar ka akan addini halifan kana karkace ko da irin addini da ba na Allah ba kana tsaye sai akan addinin Allah fitratan lahi lati fadara naka alaiha wannan ita ce fitra tsarin da Allah ya kaji mutane a kai asali duk wanda ka sani da wanda baka sani wa dan mushriki da dan ahlul kitab kirista ko yahudi da maguzawa gaba ɗayan su inda za a kale yaron da aka haifa to asali fitirar salafiyayya ce tana kan tsarin doron musulunci domin hadisi Abu Hurairah haka annabi yake kullu maulidin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kowanne abun haihuwa ana haifarsa ne akan tsarin musulmi iyayensa ne suke mai da shi da yahudi aw yunassirani ko su mai da shi ba na tsari shi ne kirista aw yumajjisani ko su mai da shi ba magu duk wanda kaga ya taso ya daga tasowar sa ya gome hanya ce wanda take ba daidai ba yana karami to zai fice ya rage shi ne shawarar da malam mai risala ya bayar ina ƙara nanatawa cewa ɗanka alkhairi ya fara da gayar zukatansa kafin kai iyayenmu masu albarka da wanda suka fara haihuwa yanzu shawarar da mai risala ya bayar tana da muhimmanci cewa in ma ba za ka je ɗanka makarantar da zai fara da sanin Allah ba ko to ka fara kai shi islamiyya kafin ka kai shi boko wannan jaradin ya fara zama sannan kuma ka kalli islamiya ba tsarin da ake yi wato na iyaye ba misali in kana so alheri ya shiga sosai kai shi za ka yi da hannu ba yadda iyaye suke wasu yaro ya fara wayo ya fara damun ka a gida sai a ce ki zo ka bita ba kada ta ake ba majority ba islamiyu in ka tambayi malamai islamiyu za ka kananan yara ba ta su ake ba kawai sai dai kuwa yi gari kuwa ce wai ta ake ta biyo ne ba zai taɓa ɗaukar makarantar islamiyya da mahimmanci ba ko ta allo ba ta da mahimmanci a gurin da domin ba ita ce aka kama hannu aka kai ki ba ba mai aiki aka sa kuma ya kai ki ba wannan tun daga nan kake fara gina wa yara ka kokolwar su cewa ga abin da yafi kima a gurin ka to kana zuwa alƙairi ya shiga wannan matakin za ka ɗauka yawa kajin mutum da suke fada to ka fara ya zanto wannan kalmar da za a fada ta turanci ba wai ana nufin zai fara turanci ko larabci ba ya fara sanin Allah dan ka yana shekara uku ya fara sanin waye Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki shi ya halice mu saboda a yanzu a kananan shekarun suna da tambayoyi kala kala za ka samu yaro kankani ya yi kai ma tambaya don wani lokacin sai ya kai ka bango ya kure ka kafin yi da wuce baya ina dauke da yaro a baya mun je daidai gidauni ya faunde shi sai ce mun abba waye wannan buke ne da wancan wancan wata ya ga wata sai ne Allah ne da ya kyale ni wasu ya tura sai ce mun to shi mutum waye ke halittar mutane sai ne ce masa Allah sai ce da me yake yin sa sai na shiru ba ce ba kada ba sai tsora sai ce ko da nama yake yin da nama to sai nake jiraran nan bai kishi da tambayar ba bara mu tsora sai nake masa eh da nama ne amma ba a gani ba wanda zai gani saboda haka kai ma ba dan ciki bane da ka makanwaka kafin sun da ka fara girma ka ji lokacin da ake ƙara nama a jikinka yace a'a nace to haka Allah yake ƙara mutane sai yake mun wallahi muna zuwa kofar gida sai yake mun to shi Allah waye ne yi sai yake shi Allah madaukakin sarki babu wanda yi saboda haka Allah madaukakin sarki kuma ba a tambaya a ce waye yayi saboda haka kowa da kake gani a doron kasa shi yayi to da ba shi wannan amsa ko mace mabani sai yake mun kuma ake ganin tsakin sa a cikin kwani akwai kallo kallo yana da shi a gida sai mu ce wannan ɗakin Allah ne sai na ce wannan ɗakin Allah ne sai na ce shi kawai dawo ba wuce da wallahi daga nan nace je gurin Umar da Sura kawai sai ka kane shi na wuce to kaga wannan shine matsala duk da cewa ba ka fara tarayya su da abubuwan da ake masa addini ake koyi irin wannan ne muka tarayya ba da ya fara wayo kuma suna cewa alamar yaro zai basira shine irin waɗannan tambayoyi ya kai to idan ba ka rairayi kokolo ba sai kafirai su zuwa tafi da ita idan ya tafi harkar science inda harkar science ana buƙatar project da tunani da kaza to in ka dora shi a hannun wanda ba shi da tarbiyya addini zai su lalata maka kwakwalwa sai a ce ya zama atheist shi kenan al'amari ya lalace ba haka bane sai abubuwan da yake faruwa ke to wannan matsalar idan mutum yana so in ma ka kai ɗanka gurin da zai yi rika go an ko to ka tabbatar da cewa ka ba shi lafiyayyen malami na addini wannan shi ne adalci amma wallahi yawanci yadda iyaye hausa fulani suke wa ƴaƴa a harkar islamiyu da makarantun allo ko shakka ba ka ga rubar ka kai nan kaji ne majority mu banda yanzu ne a irin islamiyyar mu mataki muka dauka muka irin wannan matakin da wasu suke ganin da tsauri tsauri kuma dole sai da haka abubuwan za su yawo cewa ba mu yadda ba muna da ka'ida kuma sai kun kama da yaro an to an sai kun zo kun babu shi sannan muna da ka'idar lokacin daukan yara domin mu gaya wa iyaye ba wannan gurin yana da muhimmanci ba za mu yadda da an yi wannan abu a baya da yawa wasu yaran babu da kwamfinsa a yanzu saboda kawai biyoyin yanzu suka rike sai kawai ya ishe ta ishe sa gida ki ta yi gida sai kawai kaga an tinka mata in aka tinka yi ba za ka gane ba ana zuwa sai ta kai cikin yara to har sai da muka yi doka cewa malama duk yaron da yake gani sawu na tsare da rigije shi gaban makaranta ko mai kula da gurin ya zo ya ga musu wannan mun shigar da shi tsarin makaranta don mu ga yawa iyaye wannan gurin yana da kima yana kuma da muhimmanci muka ce mutu private school private school ne muka koyar duk mun sani a saboda haka yadda ake ba ta kima sai an ba wannan kima biye da ita Allah sai dai ba za ka yi ba so muke kima nan gurin na addini ya guda ta domin wancan shine yaqin shine ya shigo daga baya to in ba nuna iyaye kai cewa yana da muhimmanci ba kai ne koyarwa ko ba za ka ɗaukar da muhimmanci ba duk tsari wanda za a zo a ce kaza kaza ka fito da shi ka tsaya kai da ka haka za a yi ta surutu a yi ta yi amma za a saba shi ke nan za a yi kuma wannan tsarin wanda suke ta surutun daga baya za su zo su yaba cewa lallai wani yana da tsari ka tsaya a kai kai da ka babu wani tsari ba da yake dorewa mutukar wanda zai zo ya gudanar da al'awarin da ya kai da ka na gaya wa mutane ina ga yawan gaya wa musamman matasa wallahi tsarin Allah sunnar Allah duk abin da ka dage ko arni ne kai zai taimake ka domin gurin taimakon Allah bai bada sharadin kai musulmi ba wannan shine sharadi ku fahimta da kyau shi za ku gaba na son kama suna ɗayan siyasa akwai wanda za ku ga a ɗayan siyasa nan suna da dagewa su tsaya tsayin da gaba da reba rana ce shi Allah ba ruwansa in ka dage zai taimake ko arni ne kai ballantana wanda ya sa harkar addini a gaba to kai ya fi kamata ka tsaya tsayin da ka ba shi kulawa da gaske to wanda yake so ɗansa ya zama mutumin kirki lafiyayye to alkhairi ya fara ɗauki ga zuka ɗansa kaga fa risala abu zai da kai rawani dan kan primary yayi da dan kan primary ka kada da mukaddima ka gani ya faɗa yace dan yara yayi mu kuma a kasar Hausa kai iya risala alƙali ma za a ba ko yanzu za a yi alƙalin wannan da alƙalanci a aligar in za a yi jaji ka ji ko boko kai sai ka yi risala da askari dukkan bai da za a yi za ka amsa da idiya sai dai kawai da yake abin ya zama wani iri yanzu amma in dai aka yi tambayoyi duka za ka amsa har yanzu a ƙasar hausa da wannan ake amfani ko shi ne uwa uba a kotun musulunci in kaje risala ne ba ka rasa da ita a samar dani a wato hajjiyatul adawi da sauran duk su za ka amfani da to saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau cewa wanda ka ba kima za ka gaban zai kai ke makarantar boko sai an wanka an saba kaya masu kyau sannan an ɗauki direba a daidai da ko shi da kan zai kai amma islamiyya ta ya makara ce ku ku tashi ku tafi akwai abin da ya wannan za a kama yaro ka zo ka tuhume shi baya zuwa mai da shi gida uban sai zo ya ce ba wallahi bai san baya zuwa ba mu haka muke fama da wannan matsaloli wai wallahi bai san baya zuwa saboda abin da ake zuwa da kurbi ba ba tela ake karba ba shine matsalar kawai in tela zai je karbo to sai ya bibiya yana ta bibiya kwabo da kwabo kullun ya da zai duba min general mathematics din sa cewa ina aka ba ku assignment sai ya duba amma nan na gaya wani daga cikin iyayen sai ba Allah tanka ya kwana 20 bai zo ko wata aya dan Allah ko aya sai dai ni ga aya ne mu kai aya sai dai aya nawa muka yi aya 30 aya 30 ko shafi nawa ce ka duba yanzu daga karatun nan da muke har mu gama karatun ba za mu yi aya 30 ba to so da haka ya kamata ku fahimta da kyau da yawa ƙarya muke yi mu mukan mu mun san cewa ga wanda ya fi muhimmanci ga mai muhimmanci Allah wanda muka ɗanka ya san cewa ga wanda ka fi ba kima ya sani kuma in boko sai yanzu ba zai ka jirgin wani shi ba aiki ina gaya ba ba aiki yauwa ka koya ba tarbiyya ka koya ba sana'a kawai shi za wani bakka da biyo wani rubutu wai yake cewa kai kwakwaran diploma da kwakwaran sana'a ya kuka BSc ba ka da kokobo haka wani dakta na gaya yi shekaran jiya na rubutun nan sai ni kuma a wani gurbi ne sai nake yi to haka magana ta yi kyau amma yayi wato PhD din kuma yana da kwakwaran sana'a ya fi yi iya wancan wanda shi ne ahla ko yau in yayi wancan din da sana'a ya fi saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau wanda ka ba wa muhimmanci Allah yana gani wanda ka fi kimantawa Allah yana gani kuma shi zai taimake ka kasancewa kanka mai tarbiyya da addini shi yake taimaka ba kana kallo ko da za mu complain wani bawan Allah ya mutu ko ko 40 ba ya bai ya yi suna kawa da kada kuɗi da kayan sa wanda ya zo ya ɗebi kaza ya ta ɗebi kaza ba ba ba ba kowa abin da yake so yake fata Allah a sai da na ba shawara shi wanda yake ga mu nake to a je a ga alƙali ma da hukunci ne ko haka kawai in aka je kotu zai hana kowa daukar komai haka zai yi yayin shi Allah ya tsaye to saboda haka wannan shine Allah yake ka tsaye da addini kaga ko dai iyaye su mai da mutum da yahudi da kansu domin kada ya dauka ka kai inda ake nuna Allah uku in za a ci abinci ka mai da shi ba na tare da kanka wanda ake sa a rufe ido idan za a yi assembly akwai ta har yanzu a cikin Kano makarantun ba kama suna ne wallahi kawai dai yaro zai dawo yana turanci amma gaba ɗaya a ido an tuta ba da yawa mutanen mu mun san kawai abin da ake ba dawo shine zai turanci shine kawai in kai turanci in ka mutu waje ma an ya gama turancin ka mutu shi ma addu'a kai kuma abin da ka fi bukata kenan a doron kasa dan da zai ba addu'a an ka faɗi ka kwanta idan masu rai ba su gane wannan kalmar ta ba mamata sun gane saboda haka wanda uba ya fi bukata a rayuwar shi ne wanda zai rika daga amira Allah ka yabe wa mahaifina Allah ka ji kansa kan yalwa ta kabarin sa kai marka ba duk uban kirki irin wannan dan yake so to sai Allah madaukakin sarki yake wato annabi yake kai au yunasirani ko su mai da shi bana tsari kirista bai wuce ko kirista ko baba gudu bawo Allah da aka kawo mun kara a tatin nan matar tana complain tace wallahi baya talla ya za a bar addu'a nake gaskiya ba addu'a zan bai addu'a ne zan bai nake kamar shekara nawa baya talla tace gaskiya ya jima kuna da yaya tace akwai nake to yanzu ya tanda tace wallahi baya talla nake bujin take hausa fulani ne kace sai nake wata to ba ka tunanin ko yayi sai take a gaskiya yayi zaman kudu guraren kudu da yawa sai wani abu ya fado min nake to ba kuma ka tunanin ko yayi jonin dan kol koltibu to anan na fara sa mata duk wanda muke magana da ita ba matar bace da rasuli ya kuwata domin idan na ga mata wannan wata kila abin ya dame ta to kai sai sai ta ita ruwa ta ce gaskiya malam din da ya gaba da ni kawai abin da nake zargi ya shiga wannan kotu ta ko mutum ya shiga nan ai ba sallah ba wata sallah za a yi ba wasu dabi'u kala kala gaba daya hauta fulani cikakke take wallahi baya sallah kuma suna da yaya sun girma Allah ya sauke dobi irin wannan ne kaga yunasirani au yumajisani au wato yuhawidani au yunasirani au yumajisani Allah ya tsare mai zare ya tsare zuriya to shine fa Allah yake fitratan lahi lati fadara nas alaiha wannan ita ce fitrar da Allah ya kaji mutane a kanta ta asali lafiyayya kenan la tabdila li khalqillah ai la tubaddilu khalqillah kada ku canja halittar Allah ba canji ga halittar Allah a yanzu ƴaƴan mu da ake sacewa ga yaran bura ko inugu ba kwa ganin yadda suke ko ba yaro zai da komai na kiristanci ya iya ya dawo yanzu gaba ɗaya fitas ɗin sa ba sun canja duka sannan baya jin Hausa yanzu ko ta fito ko wata kila babarsa ko yanzu bibi wata iya ba bata iya komai ba amma yanzu zai bibi gaba ɗaya yana yin fulranci sannan baya jin kozo da Hausa ga yara nan da yawa da aka dadu su na haka irin wayannan ba dama kamar yadda dace yake faɗa irin waɗannan fa tarbiyyar su da wato irin wayannan mutanen da suke sata yaya wallahi suna da manufa manufan shi ne an je an riga an yi indoctrination din su gaba daya daga baya a sako su kace bare kuwa irin wannan abubuwan da suke so a raba kasa a yaki a kaza ai da irin su za a yi amfani domin ta san ba dan cikin ta bane ko an kashe shi an kashe banza da ba da mu yana ɗaya daga cikin manufofin yana ɗaya daga cikin to kaga la tabdila da farkin la dalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye wanda yake madadi walakin aktsara nas la ya'lam sai dai mafiya yau mutane ba san haka ba sai Allah ya ce na منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين amina من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Allah madaukakin sarki yace munibina ilayhi suna masu komawa zuwa gare ni shine ma'anar munibina ilayhi suna komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan sai Allah madaukakin sarki yace wanda kuhu sannan kuma wato ku kiyaye ku kiyaye Allah madaukakin sarki wa aqimu sala ku tsaya da sallah wala takunu minal mushrikeen kada ku koma kada ku kasance cikin mushrikai ya Allah yake minan ladina faraqu dinahum amma ka tambaya zuwa ya mushrikan ya Allah yake daga cikin waɗanda suka rarraba addini wa kanu fi an suka zama kungiya kungiya kaga annabi ya faɗa ya hadisi ingantacce cewa yahudu sun kafi gida 71 nasara sun kafi gida 72 sai ce al'umma ta za ta kafi gida 73 gaba ɗayan su yan wuta ne banda guda ɗaya sai Allah ka bai ka ce zuwa yake ma'ana alaihi yawma wa ali su ne wanda suke kan tarbiyyar da na ba ku wanda suke kan tarbiyya ta da wanda na ba ku shine maganar da muke cewa kaga tarbiyyar annabi da wanda ya ba wa sahabbai kai yanzu idan ka mijin sahabbai to a gurin wasa ne mota ka tarbiyya ko ba haka bane domin addinin su suka kawo ba in dai ka mijin sahabbai a gurin wasa samu ta ka tarbiyya to shi za kira ku duk wanda ya zama da addini da zarar an sassake kira ku da suka rike rumfar to dole ka damu domin da zarar ka ga ya mana cewa Abubakar ba mutumin kirki bane Umar Usman duk ba mutanen kirki bane ko shakka babu ka rusa mana addini ai ba ma kula ba wa na ba ka dawo Jabir Abu Hurairah Anas wayannan ina yawan lalatawa kana cire su ka rusa sai dai ka nemo ta sallar Allah Allah da je kide ka nemo mun daina mu raka'a hudun nan da raka'a uku sai dai ka nemo mana wata domin sun suka rawaito kuma ka ce mutanen muhadari ma wani ka ce babu su ba a bayin cewa yanzu hadisin Anas idan ka koma ka kwace su duka kake babu shi ai da yawa ayyuka babu su yanzu jari na Abdullahi in ka ruka shi ba hadisin da yazo yayi bayani cikakke na aikin hajji da hadisin da yazo ka zo ka kare ka jabe to ya za mu yake haji kenan ko dan kai alaka addinin a cikin rukunin musulunci ba ake haji wa'annan matsalolin buhu waɗanda suka zo tun shekara sama da dubu ɗaya a da irin wannan akidin aka magance su orientalist ne al-mustashriqun tun tuni domin akwai wanda suka shiga musulunci da rikan musulunci sai da suka kai matsayin doktora suka bayyana kafirci karara su sai su dauko hujja su dau bukari hadisi ce wannan hadisin ƙarya ne da shi ake kaza ko aya su ne fa wannan orientalist irin su Joseph Church su Gorgia duk sun shiga rigar musulunci daga baya suka bayyana kafirci sun kuma iya sosai tafsiri sun fahimci wato hadisi sun karanta kutubus sitta suka zo kuma yanzu za su yaki addini su ne ba sai na magabata suka ba da amsa sun ce ne sai yanzu ka karkaɗe littafin ka ce shi za ka karanta an kai shi su tuni an bayar sun ce ne kuma ni na tabbatar addini da Qur'anin da yake gaban mu da ba na Allah bane da tuni yanzu babu shi wallahi domin wannan Qur'anin shekara 1400 da arba'in da biyu tun daga wannan lokacin sai da Usman shi yake daukewa shi yake shi zai ibn Sa'id shi yake daukewa duk magabatan da kaje an suna sauka a rana wannan daga Fatiha zuwa Nasir shi to yanzu ba hakura da wannan Qur'anin tun da wajen compilation ba daidai bane kai ka kawo bar to ba ka kawo ne sai mu mu mu mu mu karanta magana kan ba contradiction a ciki ka kawo naka tukunna saboda haka isa da yawa wasu abubuwan ba sai kai karatu ne yawa ba indai kana da kyakkyawar zuciya sai Allah ya haska ma cewa kaza fa da ake yi kawai son zuciya ne to kaga to su wayannan ku fahimta da kyau wannan magana da nake ma su cewa da aka ce za a rabu gida 70 da kaza shi ba wanda ya zo yanzu yana kawo wannan ba ke ke kira sabani ba domin sabani iri biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu jazar ikhtilafu tanawwu shine misali wani ya zo ya rika ganin cewa wato za a yi kasuru a farkon lokaci wani ya ce sai karshen lokaci misali wannan ya ikhtilafu tanawwu ba komai kowa yadda za a yi amma wani ya ce a farkon lokaci wani ya ce ta idir za a yi wani ya ce ta akhir za a yi ba komai ko kuma irin wanda aka samu zamanin sai na Usman ko wayancan sahabban da yake karku yi sallah sai kun je bari Qurayza misali wasu suka ce abu suka je wato suka yi sallah a gurin wasu suka bari sai da karasa lokaci ya kuri wannan shine ikhtilafu tanawu amma ikhtilafu tabad wani yace fari ne wani yace baki to wannan ba za ba to wanda zai zo yanzu ya ce mana babu anas ba fa ikhtilafu tanawu yake ba rusa addini yake wannan ba a kiran wannan sabani shi za har yanzu muna da wannan fahimtar cewa wanda ya yake babu anas ko kuma isra'i ba yi ba ba yi isra'i ba ko kuma kaza idan ka zo wannan ba ba magana sabani ba ce kike ji za kai wannan kike ne ya kamata mutane su fahimci wannan wanda ya faɗi wannan kike ji za kai cewa bai za ka faɗi wannan kuma za a kike ka ne domin waɗanda kai wa barbarar su ne ba wai dan kanka ba to shi ne Allah ya gaya mana to wanda suka rarraba addini su sun kasance kungiya kungiya matsala kuma shine kullu hizbin ko wata rindira ko kungiya da mali da yin farhud suna albahari ne da abin da ke gaban su kowa yana jin nasa ne didi shi kuma annabi ya ce ni annabi wato ma ana alaihi yawma wa ashabi abin da nake kai yau ni da sabai na shine didi to kowa kuma yana tabbaci da abin da yake gaban sa to kaga ba wani shine idan abin da kake irin na sahabban da annabi shine dide ke shine kawai ko da mai sunan kungiyar ka ko mai sunan da in ni abin da kake ya dace da abin da annabi yake da sahabbai to shine dide ko mai ka sawa kanka suna wannan shine kawai sai Allah yake وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون Allah yake wai da masan naka zurun da zara wata cuta ta shafi mutane da aurabbahum munibina ilayhi sai ga suna kiran ubangiji suna komawa zuwa gare kaga an kawo mutane gaba ɗaya da mushrikai da musulmai amma abun mamaki musulmin da da mushrikan da duka duk wanda ya shiga musiba Allah yake kira amma abun mamaki musulmin yanzu ya fada musiba sai kira boka shine ajabar da hada al'amur kenan abun mamaki mushrikin da in yaji wahala Allah kada yake kira amma musulmin yau in yaji wahala zai tafi gurin boka kasuwancin da ya daya cuta ta same shi a ce ce ce jifar da aka ko an saba da hannu to ai na yanzu har kafa aka saba wannan da kaje gurin sa ba hannu ko ba har da kafa ya saba Allah domin ka ɗe ka rige ya rika ta ce ka duka abin da ka dore shi zai karbi ba gwara ka dai iya hannun da aka saba ba shi yanzu ya hada da kafa to sai Allah yake da zarar mutane a da wani cutarwa ta same sai su kira ubangiji muniri na ilahi suna koma zuwa gare shi thumma idza azaqahum minhu rahmatan Allah yake da zarar kuma ya shafa musu ya antana musu rahama da gare shi idza fariqun minhu sai kaga wata tawaga daga cikin wayannan mutanen da aka tantana wa rahama bi rabbihim yushrikuna duk kuma sun ci gaba da yi wa Allah shirka ya warkar da su yanzu ya ba su lafiya sai kuma su tsora a kan shirka butuli kenan sai Allah yake li yakfuru bima atainahu dan su kafircewa abin da muka ba su shi za su ke shirka wata mata wuto kudan ji daɗi ɗan lokaci kan kai ko shekara nawa kai bawa Allah a banka ta kaga ga yawanci jin daɗin baya wuce ni shekara arba'in ka tambayi me kuɗi ka ji ba kai da ka tazo cikin talauci ba tambayi kika ji za ka jin daɗin baya wuce na wannan lokaci daga shekara ashirin misali zuwa shekara sittin duk da yake yake son daɗi ya rika ba shi doka likita ya rika alaji a rika daidai a hankali da ka aiki ba zai iya gura bai sai a rika dan sassautawa wannan dokar zai ta baka cewa yi kaza bar kaza haka da kan kana abubuwan ka baka da baka wato yayi komai to sai Allah yake fata mata ku kudan gida ni lokaci kankani fa tawfa da alamin sannu za ku kani sai Allah yake أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون Allah ya ce am anzalna alaihim sultana ko ko mun saukar musu da wani sultana shine kitaban ke mun saukar musu da wani littafi ne da huwa ya takallamu bima kanu bihi yushrikun wanda yake magana da abin da suka kasance suna shirka ne akwai wani qur'ani da wani ko littafi da aka saukar musu wanda yake ba shi wato hakkin cewa duk abin da zaka yi kaza wannan shirkar da suke yi ne wa su babu sai Allah yake وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah ya ce wai za a zakaran nasa rahmatan da zaran mun tantana wa mutane kuma rahama fari ko biya sai da suna ta murna an ba shi ya samu kuɗi ko ya ci jarabawa ko kasuwancin sa wani abu da yake sa a gaba ya fito sai ga yana ta murna Allah ya ce wa in tusibuhum sayyi'atun amma da zarar wani abu mummuna ya shafe su kuwa bi ma kin da matsayi wanda ya shafe su ne sakamakon abin da hannun su ya tsoro wurda su suka janyo kansu Allah yake idan mu ya tsana tuna sai kaga kuma sun suna yanke kauna daga rahmar Allah alhali cewa ila dai azumi rawhi wal ya'isin al kafara wala ta'minu min makrihi wal aminu al fajra ma baina khawfin wa la takunu nafsin bara karka yanke kauna daga ramar ubangiji wal ya'isin al kafara masu yake kauna kafirai ne innahu la ya'tini ruhi illa al-qaumul kafirun ba da yake kauna daga rabar Allah sai kafirai shine suke yake kauna kaga Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan cewa to su dabi'a su kenan da zarar wato wannan rama ta jabe su ta farin ciki amma abun koma bayan haka abu mummuna ya jabe su saboda abubuwan da Allah ya cika tsoro ta sai su yanke kauna daga garawar Allah shine a cikin suratul hud Allah ya ce za su rika cewa zahaba sayyatu anni innahu la fari'un faqur dan gaba farko kenan sai ce innal ladina amanu wa amilus salihat saboda haka sai kuma Allah yake awalan yaro in ba ka gani Allah la ya kudo rizqa liman yasha Allah ya ce in kuda arziki ga wanda ya ga dama ba wanda yake so ba in ka ga wani a cikin gidanku kanin kanin ku zai zo ku kowa kuɗi to ganin dama ne ba soyayya ba to shine yau kudin riska ne wannan da yana cikin fada riski ga wanda ya ga dama wa ya kudin sannan ya kunta kaji ga wanda ya ga dama za ka tafi tiket ɗinsa ya tara sakan da aka yi wa profile ɗinsa ya fi goma amma ko dubu goma bai da ita ga wani yana can shi kuma drop out ne amma kuma yana da sama da miliyan goma duk abin da ya taso shi zai ba ruwan Allah ba ruwan ka to shine wato waya kadir yana kuntatawa ga wani domin kowa Allah yana ba shi abin da yake ganin shi ya fi dacewa ne wani daga ganki yana da wato talakan ma talakan sa har yanzu Allah ne ya san cewa in ya ba shi dan duniya zai zama to sai zai wuce gona da ilimi to sai bace a haka wani kuma aka zan ba a baji wato kafin cewa ba zai gaba daya zai zama kai ka sai a baji kawai domin balarabe yana cewa wai kadal kadal kufra kadal faqru an yakuna kufra wai saura irin kafirci ya zama kafiri ya zama talauci ya zama kafiri saura irin to sai Allah bada hukin sarki da inna fi zalika laayati lalle cikin wa'annan abubuwan da aka lissafo akwai ayoyi da kaumin yu'minuna ga wanda suka yi imani da Allah sai Allah yake فآتِ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون
Allah madaukakin sarki yake ba haƙi dal qurba haqqahu ka ba wa dan uwanka na jini haƙƙinka dan uwa na jini ka yana da haƙƙi biyu a kanka albiru wasila ita annabi din da kai kyauta ka baki to ladan dini da kai ladan zumunci da ladan kyautar da kai shi dan uwanka duk da cewa kamar yadda zaka ga wasu a yan uwan wasu za su ta complain cewa yanzu ya ta kalli ba kalli da yake ta ba amma kuma dan uwan sa yana da kaza kaza kaza yana taiwa mutanen waje amma wani lokacin sau da yawa kai da kake a waje ba za ka gane alkhairin da ake wani baya baya fitowa ba sau da yawa mutane suna yin juzi ne iya nawa da kawai Allah sau da yawa mun taɓa magana da wani bawan Allah da yake da kansa yake gaya mun cewa ko dan uwansa shi Allah ya rufa mana asiri matashi ne yana da hali sai muke wata magana da shi sai magana ta ba sai nake cewa to ai wanda ya kamata a yi masa kaza yake wallahi malam ya rika yi min lissafa abubuwan da ake masa ko za ka jawo ba amma ba za ka taɓa gani ba abubuwan alkaini sai akwai bawon Allah da ya tashi dan uwansa da zai fitar zakka miliyan biyu da rabi ya tura aka kai ba amma wallahi dan uwan yake da ya tashi a cikin zakkarsa ba da ya tashi yake ba wata shida ba za ka dauki naira dubu ɗari a tare da shi ba to da shekara ta zago zai fitar zakka sai ya tura aka kai wa dubu hamsin ana yana kwance sai miki sai bude ne ba guri na aka turo ka ba yace kau yace wallahi gurin ka aka turo ne yace wallahi ba guri na bane shi saboda yanzu ya kuma kwanciya kai ka kuma ba shi miliyan biyu da rabi yadda aka ba shi bara bayan da aka baka miliyan biyu da rabi na kai ni sabon da ka zo a cikin shekara ta zago kai ma ka fara domin a wannan lokacin bai bi miliyan ɗaya ba ma kuɗin zakar aka ba shi wannan kuɗin amma ya ce yau yanzu ya kwanta da lafiya jira yake wai kuma ka ba wata miliyan biyu garau shi ne dan uwan yake wannan complaint to sau da yawa ko waɗanda kamata yayi idan cikakken mutum ne kai ko dan uwanka na da hali ka nemi na kanka idan yaga kana da struggling kana dagewa sai ku jin daɗin ke makama wannan shine daidai amma mutum ya zo ya kwanta idan ba Allah ne ya faɗi ya mutu ba baka cikin magada ka fahimta da kyau domin yana da yaya baban sananan baban sananan wallahi sai da baka ladan ganin ido abin da Qur'ani ya faɗa a suratul Nisa sai a san ba a ce ko ba jibi wa shikenan kaji ba wani mutum shi ma ya ya ka kace ya wala la hawla wala quwwata eh ai ba ta sani ai ka eh to kun gani akwai ire-iren su Allah shi za sau da yawa idan ka ga wani yana da hali wani dan uwansa da karkai saurin bulemi din sa karka soma karkai sauri sau da yawa wasu ai kamar mutane ne za a ce mutum ya tattara ya tafi umara bayan duk ga makotan zai wannan zalunci wai duk ga makotan zai ka san me ya mutu kafin ya tafi abin da ya kuma sauki shine ka faɗakar da cewa ya kamata a rika cewa ka makota amma iya zuwa da umara na fahimci cewa ba wani da kuɗi da zai zuwa umara duk shekara ko za ka mutu wallahi Allah babu sai dai mutum ya zuwa ba guri wannan gurin wane mutum kawai ne ka ja hankalin mutane su taimaka wa talaka kawai abin da za ka yi cewa kai ta faɗa kaiwa ga ayoyi na kullum muna biya cewa an faɗa kar amma wallahi duk ayar da za ka zo ka sauke da kuɗin ka ana zuwa maka ba abin da zai hana ki zuwa kai ma dan baka ji bane ina ga ma to saboda haka Allah madaukakin sarki ya ga mana wannan cewa dan uwa na jini a baki sadaka ko ta kana da lada rubi biyu wal miskina da talaka shine shi kuma wanda bai da cin yau ko kuma yana da cin yau amma ba zai yi shi shine talaka shine ake magana kaga ɗan albashi da yawan su ba duka ba da yawa domin akwai wanda yake albashi yana karɓar miliyan ɗaya misali ko kuma ka tattara a shekara za a kudin da ya kai miliyan biyu da wani abu ko kuma duk alaf ɗinsa ba alaf ba mai alaf dama talaka ne amma wanda yake da alaf to sai ne fasa waya to da wayannan kaga wato ba ta cikin miski amma duk wanda abin da zai zo ya kashe ko da yana karɓar albashi to talaka ne yana cikin inna wa sadaka ta za a bai in dai abin da yake karɓa a wata baya isansa yana cikin to sai Allah yake da su wannan sabili da dan tafarki dalika khairul lil ladina shine wanda yake mata biyu shi kwa dan tafarki kowa tana iya hawan ta duk kudin sa zai iya yin tafiya Allah ya kiyaye ko ki da nafa da yake fama da su misali ko kuma kaga yin miki da nafa in ya kama mutum ya kwace waya ya kwace komai nasa a ya zama kudin sabi ba waya wata kila gaba ɗaya za ka kawo lambar sa ba da komai ya bata saboda wahala idan ya fada wani gari an tafi shi ko ya gudu yana fada wannan gari ya rawar gudu sabi ko wanda ya ida yan fashi ko abin da ya kama da wani to wannan shine ibnu sabil ne hali a garin ku ya tafi garin da baki da komai to ibnu sabil ne ba sai ya ce a ran dan wani ne zai ce a ran ta maka ba cewa shi kaza kaza ne to ba sai ya ce a ran ta ba za a iya tattara ba kuɗin mota shi ma kuma ibnu sabil kuɗin abinci da mota ake ba shi ba jari ba kuɗin abinci da kuɗin mota shi za daidai ne yanzu ya zo ya gudu da dilli ku je ku dora shi a motar ba dan Kaduna bane ku aka shi a motar a ba shi dari da ya ga ruwa a hanya shikenan ko a tebar abinci a bai wannan ibnu sabil duk wannan tsarin musulunci ya kawo haka cewa zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shi ya fa alkhairi ga waɗanda suke da fatar Allah madaukakin sarki da wato da ayyukan wa ulaika humul muflihun masu irin wannan dabi'un sune wanda suka rabo da Allah ya samu a cikin sai Allah ya ce وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة يريدون وجه الله وأولئك هم المبعدون Allah yake wa ma ataitu min riban yarbuwa da abin da kuka bayar na riba dan ne riba sai aro a kai Allah ba hukuncin sarki yake bi amwalin nas din dukiyoyin mutane bala yarbu inda Allah to ba zai da a gurin Allah ba hukuncin sarki wa ma ataitu min zakatin amma abin da kuka bayar na zakka turiduna wajen Allah wanda kuke nufatar Allah da shi kuka yi dan Allah fa ulaika humul mubi'un irin wanda suke wannan sune wanda Allah zai ba su lafi ya lillinka musu abin da suke yau ko a baka guda daya sai a baka lada goma da goma har zuwa tsayin har zuwa 700 ila abatin kasira to shine fa ulaika humul mubi'un sai Allah yake الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku thumma razaqakum sannan kuma ya azurta ku thumma yuhyikum sannan shine zai dauki rawukan hal min shurakaikum man yaf'alu dhalikum min kai wane mutum shin a cikin wanda ke hadawa Allah madaukakin sarki a matsayin ababen bauta waɗanda kuke shirka da su akwai wanda zai iya ɗaya daga wayannan abubuwan da Allah ya lissafa cewa ya yi halitta sannan ya arziki sannan ya ɗaurai sannan ya kuma rayawa a cikin waɗanda ake bautawa ba Allah ba ko wanda zai iya wannan babu Miki Allah ya ce subhana Allah ya faɗa duk wannan abubuwan da ake faɗa duka wa ta'ala kuma ya wato subhana sarki ya tabbata a gare shi wa ta'ala kuma ya fuka duk abin da ake lissafawa amma yi shirkin dangane da abin da ake shirka ne ina ga ina ga nan ya kamata ku tsaya inda za ki nuna wa lokaci yayi abubuwan da kuka faɗa dai Allah ba mu dadansa wannan muke kuskure Allah ya yafe mana matsalar da ake ta tattaunawa dangane da matsaloli da suka taso musamman cikin Kano na wasu sababbin akidu da aka shigo da su na abubuwa to kamar gwamnatin Kano ta fita ranar Lahadi malamai za su tattauna da shi wanda ake tuhuma da kalmomi da ya gaya wa annabi alaihi salatu wasalam da mugayen fassarori da yawa a cikin annabi alaihi salatu wasalam kuma gwamnati ta tsara za a zauna karfe tara zuwa kamar uku na rana sannan an gayyaci malamai daga wajen Kano waɗanda za su zo su zauna su zama kamar mu da yadda dangane da abubuwan da za su zauna. To ko shakka babu kamar yadda nake faɗar fahimta da ni ma ko tunji cewa an ce tattaunawa za a yi ba amma matsalar wato fitiye ne ko shakka babu domin abin da ka zo kace akwai abu kayi shi za a ce ka buɗo bukarin ka zo ka faɗi bayani bayan kai waye fassara sannan magana ta yi ina ƙara faɗa wanda yake jin cewa wai yanzu tattauna a zaya a kan kalmomin da aka gaya a nan ko shi ma ya ɓata ce duk wanda yake jin wai shi a ransa wai wannan kalmomin za a zo a yi bashi an ce a mai yana daɗi za a yi bashi sai wallahi sai ma kafu ban zo in ko ɓata wanda yake jin kalmomin nan wai shi kamar yadda muke faɗa shekara dubu sama da dubu ana fassara misali ba ta wajen kalmomi ba zai yi karka jin wai za a zo a ba kariya domin ko karin nan fa idan ka zo kace a haka wannan kalmomin suke ba dai na biya kira ya jike na sai mu daina fassara yara mu koma duk inda muka kalma sai mu ce ana rubin jayi gaba ɗaya koma kalmar sai ma ka san bari yi ba sai ma ka san bari yi ba kuma ina da wasu kalmomi a baki na yawa amma sai bayan sai bayan an yi wannan lawa za ku gane cewa wanda suke ta wannan abubuwan suke ta tafiya akan waɗannan waɗannan tunanin nukan wallahi ba Allah ya ba wannan tunani ne da ba an zara da wa mutane kuka kalmomi ne wanda za a ɗauko muna na alƙadai da na annabi ka rika jin cewa wai za a zo a kare to shi ne abin tambaya waɗannan in dai wannan kamar haka ne kamar ta kurbuta idan dai mutum yana da wannan tunanin to ko shakka ba ya fa jajin garin su kada Allah ko a gan da zai imani baladi ya fi jajin garin su kada saboda haka ya kamata ku fahimta saboda haka sannan ɗabi'un da mutum yake da su a kan kansa ba fatima ne shi kansa kare wa zai ba kuma ya zo ya ɗiwo bayan Allah waɗanda za a ce ma mutum ya zo kamar Abdullahi Bukhari sai Imam Malik yake wada idan ya zo yana sallah a masallaci sai ya ji da hawaye a cikin masu ruwayar hadisi sai ba mu taɓa jin karo kana karanta Qur'ani kana kuka ba ko sau ɗaya wayannan mutanen wayannan mutanen mutanen banza ne a gurin sun kiri ba nan da kullum muke rarrasu rubarin su muna rubarin da abubuwan da suka faɗa mu ba da hujja a cikin ayyukan hala a ba ka rabar da abin da suke faɗa kullum ba mutane jiki ne da ko da yake sun kira baba na ƙasa ƙasa ka rufe abu wayara ka rufe jajir ka rufe ina babakin kokolwa Najeriya da za ta yi da wannan hankali idan ba abu wayara nan da ake so yanzu a zuwa ce ka ce ba a nan yanzu ya tabbata ba ba nan shugaba ɗaya mutum karatun da muke ido arba'in ba da ɗaya ne mawar ido arba'in ko domin an yi arba'in ɗin da muke tun daga mace a zuwa daji sai mun zo mun ƙara ƙwarƙwari sai kan yawo ka gaya mu domin zama duk zama da wahala mu da mu zauna mu tashi mu yi bayanin waɗannan mutanen da aka rufe ba ana tsammanin kai kai kake jirgi a rana ba ka kana ba kai kai kake jirgi ba ka ba da abun gure da ba in dai za ka yi jini wato da aka ai ba kai da ba to kaga gaba ɗaya wannan duk ƙarya muka faɗa tsawon shekarun da aka yi sai mun dawo mun sake dawo da da shi sai ka babu wani tafsiri wanda shi za mu rika zuwa muna biya wani ba wannan ba duk wannan ba shi ne abala ta hannu abala ta wuce mun abala ta da zai sannan bayan Allah da zai yanzu misali a malaman nan ba kowanne malami mujallin goma goma ya yi da kai kuma yanzu ka yi misali da yake jirin da ya sace ya maka karu ba mujalladi goma don Allah ka yi kalli wannan wannan mujalladi goma Allah da ta wani yana karama ya rubuta lillahi kuma har yanzu ana da ana yi suna amfani da Qur'ani da ka hadisi kuka bukata da ka kai ko yanzu kai jirin da ya talatin kai kake jan baka lokaci ka duba kuma ka ce su za su gaba ɗaya ya tafi inda a banza ya yi hankali da ke ne zai karbi wannan amala su kiro amala su da karbi ai babu lafiyayyen hankali da zai karbi wannan babu shi da wasu za ku ga an samu wasu malaman da suke gani su ba sa ganin a zauna ne domin suna ganin kamar yadda na ƙara jin malar daura biyar yana bayani yake shi abin da ya yi yana ganin baya so a zauna ne yake saboda yana ganin ya za a zauna da mahu shi ne ba da yake da ne yake ya za a zauna da yake ya za a gayyato manyan malamai da ɓangarori daban-daban malaman tafsiri malaman hadisi malaman fiqh malaman sira su zo su zauna da mahu shi ne dalilin da su kuma wanda suke gani ya kamata a zauna ba dai su za a zauna ba sai dan yan jima'a kan da suka da su waɗanda ya lalace su jima'a saboda larabci da Allah istifanta da wannan ce zuwa suna wuce ne sai biya ne za ku suna wannan zage-zage suna kaire da yawa kafin matsalar da dina akan wayannan matayin nan su ne masu zuwa yanzu za ka suna akwai wanda audio za mu jira da yawo yana zuwa shi wannan malamin da yake wata wannan kalmar ya fi abubakar ya fi kuma kurkuru ba wani mutane wani audio yana nan yana saboda haka wannan al'amuran ya kamata jama'a mu fahimta da shi imanin mu ne yanzu aka dauko shi ake kan tafi da zarar wannan abubuwan idan wannan Allah bai taba taimakon kariya a kan gaskiya Allah baya haka ya al'aq wa la haqal ba'i innal ba'iya kana zaruba saboda haka wallahi ban taba jin cewa za a zo a zauna gaba na bai taba faduwa akan cewa yake da ko a haka domin kana yin wannan to ka ma muka addini ba ba ba abin da kake biya ba kai jira ba saboda haka wanda yake wannan mafarkin ba ya farka wallahi ba ran da kai yara ke da tsara kan da shi Allah da yi wa addini da alƙawarin haka ni ba Allah ya gane da akwai sababin auren raki da yawa da wato aka yi a yau muna roƙon Allah ta mutum da yake ba su zaman lafiya sana ko wanda za a yi a sati mai zuwa shi ma akwai da da san dama muna roƙon Allah ta mutum da yake ya sa a yi lafiya a gaba lafiya suna roƙon ubangiji da suna yasa kyawawa da kawo da wata wanda suke mana wasiya da ake yin yana kai da na kan yau da kasu ni ma da kada ya yi lafiya su da na kawo da lafiya inda muke da lafiya na inda da lafiya Allah ta zama da kasan lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da kamar mun kuɗi da Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da kamar mun kuɗi da muna kowa mun da su ne da wa ya so da wata wanda suka aure da wanda suka aure da ko Allah sallallahu Allahumma qulna fi ilaika a'ti wa la ilaha illa anta ta'ala hawla al-jannah كلمة وكلمة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ်ပါ